أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ukudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masallacin da ke daura da gidan Alhaji Sale mai dangi a nan unguwar Goba Shango fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mana kitabut tauhid littafin babban malami a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin Lahadi wanda ya daidai da 29 ga watan Shawwal yau hijira da shekara 1446 daidai da 27 ga watan April na miladiya 2025 idan ba manta ba a makon da ya gabata malam ya karantar da mu babin da yake cewa babu qaulullahi ta'ala afa aminu makarallah fala ya'munu makarallahi illa alqawmul khasirun wannan babi mun karanta shi mun je karshen sa har masail mun karanta yau za mu tashi babun min al-imani as-sabru ala aqdarillah shafi na 62 kenan wannan kuma shi ne darasinmu na 26 babu minal imani as-sabru ala qadarillah yana daga cikin imani haƙuri akan ƙaddara daga Allah ƙaddara musamman wacce ba ta da daɗi to imani da juriya iya cikin imani a kanta Allah ta'ala ya jarabe ka da wata damuwa to ka kudire wannan damuwar da sanin Allah ta same ka kuma Allah ya ma haka ne domin ya gwada imani ke gani kana cikin masu haƙuri da juriya ko baka ciki kana cikin masu yadda da kaddaran Allah ko baka cikin su wannan shine a manufa da Allah ta'ala yake jaraba mutane ya sa hatta rayuwar duniya gaba ɗayan ta ma cikin jarabawa ne allazi kalkal mautu wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal Allah ya halicci mutuwa da rayuwa domin ya jarrabe ku ga waye zai kyautata aikin sa ahsanu amal waye zai kyautata aiki a cikin ku gaba daya kuma manzon Allah da kansa yake cewa shaddu nasa bala'an alambiya mutane wanda suka fi kowa shin jarabawa a cikin mutane sune annabawa kuma annabawa su ne waɗanda Allah ya fi su a cikin halittu gaba ɗaya amma duk da haka Allah bai kyale su ba sai da ke jaraba su jaraba kuma ta kowane bangare wani a lafiyarsa kamar annaba ayu da lafiyarsa da iyalansa da dukiyarsa duk Allah ya taɓa sha amma annabi yusuf Allah ya jarabe shi da yan uwa da fitina irin ta yan uwa hatta kai aka raba shi da mahaifinsa da ƙarfi da yake ba don iya so ba ba don mahaifin iya so ba hatta kai ta kawo an je an jeba shi a rijiya hatta kai ta kawo annabi yusuf an sai da shi a matsayin bawa hatta kai ta kawo ga annabi yusuf a gidan kurkuku wajen shekara goma sha biyu a gidan kurkuku ba don ya yi laifi ba duk don allah ya jaraba shi ga annabi ibrahim alaihi salam jarabawa shi ma daga cikin gida daga cikin gida uwa da uba da yan uwa duk ba sa ra'ayin addinin da yake an kore shi an jefe shi har ma an shirin kone shi ma gaba daya Allah yi wa wutar tsawa ta zama mai sanyi sanyi mai aminci ga annabi Ibrahim alaihi salam sau da idan ka biyo layi dukkan annabawa kowanne da irin jarabawarsa ga annabi Musa shi ba inda suka sha gwagwarmaya da fir'auna annabi musa sai da yi tafiyan kafa tun daga egypt har palestine ta yanzu har isra'il a ƙafa kuma kuma annabi musa shine na uku a dukkan halittun allah a matsayi abun allah daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ibrahim sai annabi musa alaihi salam amma yayi tafiyar wannan doguwan tafiya a ƙafa ga tsoro ga firgici ga yunwa ga rashin tabbas duka dan allah ya jarabe shi kaga ashe duk yanzu jarabawa da muke ciki akwai idan muka wayoyi muka duba annabawa shi muga tawo matfila da tasu bata ma kai la'ada saboda ka iya daga cikin imani da Allah shine hakuri da gangada hakuri ana fahimta a wa qaulullahi ta'ala mala yake fadin Allah ta'ala da yake cewa wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bi kulli shay'in alim duk wanda ya imani da Allah ya hadi kalbahu Allah zai shirye da zuciyarsa ma'ana ta zama mai kudiri mai kyau ta zama to mai manufa mai kyau ta zama to imani da tauhidi sun cika ta inda har kai imani da Allah kaga daga cikin imanin akwai hakuri akan kaddara abinda zai taimake ka wajen zuciyarka ta shiryu ta meki akan siratul lahil mustaqim gine ka dinga hakuri akan kaddara ka koyi juriya da shanye damuwa ba tare da wani sani ba wani iya cikin hakuri akan kaddarori daga Allah subhanahu wataala wallahu bi kulli shay'in alim Allah ta'ala mai ilimi ne akan komai ya san mai hakuri da juriya akan kaddara ya san ko mai raki ya san ko mara hakuri akan kaddara suratu tagamu aya mai namba ta 11 qala alkama imam alkama yake cewa huwa ar-rajulu tusibuhu al-musiba fayalam annaha min indillah fayarda wa yaslam alkama dai daga cikin tabi'i yake cewa da Allah yake cewa man yu'min billahi yahdi kalba duk wanda ya imani da Allah Allah zai shirye da zuciyarsa to misalin irin wannan shine kamar mutum ne tusibuhul musiba wata jarrabawa ta same shi fa ya'lamu annaha min indillah sai tabbatar da wannan jarrabawa daga Allah take fa yarda ya yarda gamsu daga Allah take wa yaslama ko mai miƙa wa Allah wuya wannan shine ya haɗe kalbahu kenan jarrabawa ta zo to karan farko ka san daga Allah ne an fahimta abu na biyu ka yarda da sanin Allah da ko manufa ta Allah akan jarrabawa na uku ka mai kauya ba tare da korafi ko raki ba ka yarda daga Allah ne kuma kar jarrabawa ta hana kai wa Allah da'a kar yawan jarrabawa ya ma ya jawo ma sassauci ko sakaci wajen yi wa Allah da'a da manzansa kana cikin jarraba to ka ƙara dagewa wajen neman kusanci ga Allah da yi wa manzon sada'a ana fahimtar wannan to ma'ana shine wannan mutumin da jarrabawa za ta same shi ya sani daga Allah take ya yarda kuma ya meka wuya wa fi sahih muslim malice hadisi ya inganta cikin sahih muslim an abi hurairah daga sahabi abu hurairah Allah ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Isnatani fin nasi kuma bihim kuf, manzan da ke cewa wa'ansu mutane, a cikin mutane akwai wa'ansu masu halayya, a cikin mutane akwai masu halayya guda biyu. To waɗannan mutane in sun sumfantu da wannan halayya guda biyu, to su kam suna da alamar kafirci tare da su, shi ne huma bihim kufin. wannan ɗabi'u guda biyu in dai ka siffanta ko ka ga wani ya siffanta to akwai alama babba ta kafirci a tattare da shi abu na farko a ta'anufin nasab sukar nasabar mutum don kawai wata yadda damuwa ta haɗa ku da shi wani saɓani ka dinga sukan nasabarsa a ba ɗan gidan suwa na bane ba jikan suwa na bane ai ba musamman asalinsa ba ma ai ba mu san kaza kaza kaza ba mu san asalinsa ba ai ba mu san ko su suwaye ba ma to irin wannan hayaniyar da dole sai ka soki mutum sai ka soki mutum da ƙarfi da yaji ana ganewa sai ka soki mutum da ƙarfi da yaji sai ka ɓata shi ana ganewa to wannan iya cikin alamar kafirci idan har jarrabawa ta sa wata hayaniya ta haɗa ku da wani to ka yi ƙoƙarin yin adalci duk abin da zai biyo baya da kai da shi kar damuwa ko ɓacin rai ta saka mai shirya ko ƙazafi sai ka je kuma ka ga abin da ka shuka na wannan ƙazafin ya gira wa fiye ma da abin da ya haɗa ku da rigima kuma duk wanda ransa ya ɓaci shi yasa shari'a ta baka dama kar ka yi magana daga cikin fita da kukuta daga sharrin shirin idan ya sama damuwa da wani to karka yi magana kai shiru kawai akwai yiwuwar idan ka bude baki za ka yi magana ba za ka yi masa adalci ko za ka wuce haƙƙi cikin al'amarinsa ko za ka masa ƙazafi ko za ka mai shiri da ƙarya kuma duk ɓacin ranka wannan ba za ka kukuta daga su abun Allah ba sai Allah ya rubuta kakansu an fahimci wannan shi yasa da yawa wa'ansu idaran su ɓace ba su da control sai can kuma bayan abu ya lafa mutum ya zo iya da dama mai faɗa ne ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ya ransa ya ɓaci iya cikin damuwa sai ce wallahi na sani ji manzan Allah abinda zan faɗa wannan mutum in yayi wallahi wannan bishi zai rabu zai bashi sai sabai suka ce manzan Allah me zaka faɗa masa sai ce ne matsarin Allah daga shida ya yi a uziya domin shida ne sami wani fishi iya tun zira shi bakin sai saki wata kalma da za ta zai masa balayya rayuwa to duk lokacin da ka yi fishi ka tana wani in har ba za ka daure ba sai ka yi magana to ka saita magana ka yi zamto adalci ce in kuma za ka iya kai shi an fahimci wannan to amma ilallalle ilalla wa'ansu idaransu ya ɓaci ba irin ƙazafi da shiri da ba sai ba mutu to maza Allah ce duk wanda ya soki nasabar wani ya ɓata iyayensa da kakanninsa don kawai wata rigima ta haɗa ku da shi to maza Allah ce akwai alamar kafirci da ta daunin mutum kaga magana ta girma a ta'alufin nasu abu na biyu wani ya ha'alal mai da kururuwar kuka akan mutum ba hawaye ba hawaye ba laifi manzala ce la ba sa bidum hawaye ya zubo maka dan amma mutu wannan ba laifi ba manzala shi ma da ɗansa Ibrahim al-Mu'azzam ya mutu yayi hawaye haske tambaye sa manzala ya haka sai ce ai rahama ce daga Allah wanda yake saukar da ita da jin kai ga wanda shi amma kururuwa an banu Allah lalace an shiga uku rumfata faɗi wane ne wane ne to wannan shine alama kafirci amma idan da yau shine anniyaha almai kururuwar kuka da ihu da kwayyalo yalo da an yi mutuwa to shi ma laifi ne mai girma a gun Allah har ma tana cikin alamar kafirci a gun mutum Allah ya tsare wa huma an ibn mas'ud marfu'an daga bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laysa minna baya daga cikin mu man darabal hududa wa shaqqal jiyuba wa da'a bi da'awati al-jahiliyya ko bi wa da'a bi da'awa al-jahiliyya manzala ce baya daga cikin baya daga cikin mu laysa minna baya daga cikin mu ji manzala yace man darabal hududa wadan an yi mutuwa zai dinga dukan jikinsa al-qaddu shine nan kuncin mutum kunci nan ka dinga duka dan amma mutuwa mutum ya mare kansa to duk wanda yake wani matsala ce baya tare da bawon gwaji wa shakal juba da ya gati ba wani idan amai mutuwar tuttuba su yayi ya gata da cikin sa wai ransa ya baci to matsala ce duk wanda ya wannan baya tare da wada abi da awa aljahiliya duk wanda aka masa mutuwa yake da awa irin ta jahiliya shi ma baya tare da an shiga uku rumfa ta faɗi an banu an lalace an yi waye an yi waye duk wanda shine da'awa jahiliya ne an fahimtar nan to duk wanda yake irin wannan kururura bayan an masa mutuwa to manzo Allah ce baya tare da ba mu bai wannan hadisi me yake nuna ba hakuri in an ba mutuwa hakuri da juriya an fahimta sai ka samu lada ya sama daga cikin ta'aziyar da ake wa mutum idan an masa mutuwa za a ke ce masa fasbil wal hatasi kai hakuri kuma da ka nemi lada a gun Allah wajen wannan mutuwar da aka maka ka jure wannan juriyar da hakurin sai Allah ya baka lada shine fasbir wal hatasi kai hakuri sannan ka nemi lada a gun Allah wajen wannan juriyar da kai akwai Anas dan Malik Allah kare da shi wata rana yace manzo Allah ya wuce ta makabarta sai ga wata mata akan wani kabari tana ta kuka ashe danta ne mutu tana ta kuka sai manzo Allah ce yake ce mata ittaqillaha wasbiri ya ce baiwa Allah ki ji tsoron Allah ki shiru ki daina wannan kururuwan ku ki hakuri ki shiru ki hakuri kida ki ce ilaika alli ka rabu da ni innaka lam tusibbi musibati kai ma ba ba kai dan ba kai ake wa wannan mutuwar a lokacin bar zaman Allah ba an gane ku ka rabu da ni kai ma dan ba kai abin ya shafa ba can sai da manzo Allah yake ce mata wannan ba manzo Allah ne ba ta taho gidansa da sauri ta ce wallahi manzo Allah ban gane ka ba wallahi ban san kai bane sai ke ce a ai as-sabru inda sadamatul ula shi hakuri mai daraja ta daya shine hakurin da kai shi a lokacin abin da ya faru ba sai ka casa ka gaba tsawa ba sannan ka ce ka haƙura to na haƙuri ne mai ƙarancin daraja amma haƙuri mai daraja babba shine daga lokacin da jaraba ta zo ka yi haƙuri ka meka wa Allah wuya ana fahimta kaga abin da ake koyar da mu a wani hadisin haƙuri da juriya idan an ba mutu kai haƙuri ka jure babu daɗi ka babu daɗi to dama ita rayuwar gaba ɗaya a cikin jarabawa ake a hasiban nasu an yi tara ko an yi ƙulu amanna wa hum la yaftar Allah ce zo mutane suna zato dan sun ci sun imani ko sai Allah ya basu haka ba jarrabawa ba zai ba wala qad fatanna allazina min qablihi Allah ce mun jarabi waɗanda suka zo kafin fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibi Allah ya bayyana masu haƙuri Allah ya bayyana makaryata Allah ya bayyana masu gaskiya Allah ya bayyana makaryata ana fahimta yasa daga cikin alamar gane mutum ya da imani to abu biyu ya same shi ko jarrabawa ta damuwa ko jarrabawa ta walwala a nan ake gane me matsayin imanin mutum ko jarrabawa ta damuwa a gaya zai zai jure zai yi haƙuri ko jarrabawa ta walwala ko dukiya ko mulki to a ga zai gode wa Allah zai ƙi saɓan Allah da wannan damar da Allah ya bashi shi to wanda shi ne amma wani imanin ɗan adam ana fahimta yasa wata rana a umar ɗan kaɓa radiyallahu an iya zaune sai wani ya zo yake yaban wani mutum ya yi wani mutumin kirki ne a cikin mutane ba sai ki kai wani nan da kake yabonsa harkar kuɗi ta haɗa ku da shi ko rabu lafiya an gane ko sai ce a ba wani kuɗi da ta haɗa ku da shi sai ce makocin gane kun zauna tare da shi ya ce a'a kun taba tafiya tare da yakon bargarin ku kun je wani garin a matsayin ku na baki ce a'a ya ce to kamar zaton alkhairi duk mutumin da haka ba ta haɗa ku da shi ba sai dai kawai kamar zaton alkhairi amma ka tsarkaki ka yi shi ba naka ba ana fahimta ashe ɗan adam idan kuɗi ya samu iya iya canja hali ɗan adam idan ya bar eriyan da aka san shi akwai yiwuwar zai canja hali ɗan adam akwai yiwuwar in ka zauna da shi ka kusance shi za ka fahimci wani halin nasa da dama kusan shi ana gane wannan da kyau to saboda ka wannan shi ne ɗan adam a ana gwada imaninsa idan jarabawa ta same shi ko ta akwai ko ta babu wa an anas radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala anas dan malik Allah ya kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza arada Allah bi abdihi khaira idan Allah ta'ala ya nufin alkhairi ga bawansa ajjala lahu al-uquba fi dunya sai Allah ya gaggauto masa da uquba tun a duniya yau jarrabawa gobe jarrabawa jibi kaza to irin wannan inda har da mutum mai kwatanta addini ne ba mutumin da yake aikata ka ba iri zunub ba ne to a mai kyakkyawan zaton Allah ta'ala ya sohi da rahama ana fahimta dama ita jarrabawa daga Allah tana zuwa ne sanadiyar abu guda biyu na farko ko ai alatin ɗinka akwai wani zunubi da kake wa Allah ka tuba gare ni Allah iya jarraba wannan saboda wannan manufa kana yi wa Allah laifi to sai Allah ya dinga jarraba ka domin ka gane laifin da kake wa Allah ka daina bangare na biyu kuma na jarrabawa daga Allah Allah iya jarraba ɗan adam domin ya kirma maladansa a lahira kamar jarrabawa da ake yi Allah yake wa annabawa kaga annabawa ba dan suna sabon Allah ba ba dan suna yi wa Allah ba daidai bane amma kuma iya jarraba su domin ya girma maladansu a lahira ya ƙara musu matsayi da ɗaukaka to haka Allah yake sako jarraba wasu a cikin bayansa ko dai laifi ake a daina a tuba ko kuma a'a Allah iya so ya kai ɗan adam lahira baki da zunubi komai ya sa ma'aikin Allah ce ko kaya ka taka to iya cikin abin da Allah zai sa a rage ma zunubi a kanta balantana jinya balantana wata damuwa dukkan damuwa ta jinya ko ta asarar dukiya ko ta kaza ko ta kaza in dai ta samu mai imani sanadiya ne na kankare mai zunubansa kuma da ƙara masa matsayi a gobe ana fahimta ya sa sahabbai idan sun mutum ya yi kwana biyu uku bai ga wata jarabawa ba sai ke bincikar imaninsa an ya ku Allah bai bishi da ni ba an ya Allah bai bishi da ni ba domin iya ganin kamar ya ɗau lokaci da yawa Allah bai jarabe shi da abu domin iya ganin rashin jarabawar ma kamar Allah ya bishi da mutum domin sun tabbatar da jarabawa tana zuwa da wannan abin guda biyu kankarar zunubi da ɗaga matsayin ɗan adam abin Allah gobe lahira ana fahimtar wannan to shine anan manzo Allah ke cewa idan Allah ya so bawansa da alkhairi ajjalahu luquba fi dunya sai Allah ya gaggauta masa tashin hankali da jarrabobi a duniya yau kaza bawan gobe kaza ya kauce jibi kaza ya samu mutum wani a kansa wani iyalinsa wani dukiyarsa wani gun aikinsa wani makocinsa wani matarsa haka dai to sai Allah ya dinga gaggauto ma bacin rai ɓacin rai ne yau daban na gobe daban to Allah ya so ka je ga masu ko zurbi ne baka dashi dan domin duk wannan damuwar da zurbi take tafiya duk wannan damuwa in dai akwai imani to sanadiyya ne na kankar zurbi a kuma Allah subhanahu wataala amma yanzu nan shine ajjalahu liquba fi dunya wa iza arada bi abdihi sharra idan kuma Allah ya so ya kama mutum a lahira ya masa hukuba amsaka annu bi zunubi hatta yuwafi bihi yawmal qiyamah sai ga wani iya ta saban Allah amma kuma Allah iya ƙara masa nutsuwa da zaman lafiya da dukiya da matsayi amma kuma ba irin zulumin da baya yi to wannan Allah ta'ala ya so ya tattara shi ne kama shi alahira ya masa azaba an fahimci wannan shi yasa duk mutumin da yake bayyana saban Allah kawai kuma hanyar da yake Allah ta'ala ƙara buɗa masa yake to ka ji tsoron zama da shi iya cikin mutanen da Allah ta'ala ya fi shi da su iya bayyana sako musamman ka ba irin zuwa kamar shaye-shayen kayan maye ko zinace-zinace ko luwati ko cin rashawa da hanci ko cin riba ko cutar da mahaifa ko wulaƙanta addini da yin da yi wa addini rikon tsakiyar kashi ko mutum iya nan amma a matsayin da yake iya karuwa dukiyarsa tana karuwa akwai yiwuwar Allah iya mai jinkiri har sai ya mutu sai Allah mai kamo gaba da ku ana fahimtar wannan ya sa manzo Allah ke ce idan Allah ya su bawansa da shari irin na lahira amsaka an husunuba sai Allah ya ki kama shi akan laifin ne ya dinga zama ko ciwon kai bai ko mara baya yi sai shekara da shekaru lafiyarsa kalau ba wata damuwa ba wata tashi hankali kuma iya zunubi to Allah ya kama zunubin ya rike hatta yi wafa hatta yi wafi bihi har sai Allah ya cika mai wannan zunubin ranar alƙiyama kuma sai Allah ya kama shi Allah ya tsare wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace inna izmal jaza ma'a izmal bala yake cewa girman lada iya tattare da girman jarrabawa duk wanda jarrabawarsa tafi girma to sai ladansa ya fi girma wanda jarrabawarsa kuma yar kaɗan ce to ladansa ɗan kaɗan ne an fahimta ai zama jaza ma ai zama bala girman jarrabawa to shine girman sakamakon ka wurin an fahimci wannan sai ma ake yake cewa a wa inna Allah ta'ala Allah ta'ala iza ahabba qauman ibtalahu idan Allah iya son mutane ma sai jarrabe su a jarrabawa alama ce ta son Allah bakin Allah ba Allah ya dinga jarraba ka yau daban gobe daban sati wani daban wata wani daban to alama ce Allah iya son ka Allah iya kaunar ka iza ahabba qauman ibtalahu idan Allah iya son mutane zai jarrabe su jarraba kuma ta inda Allah ya so ba ta inda ka so ba fama radiya falahu rida duk wanda ya yarda ya meka Allah wuya bayan Allah ya jarrabe shi to shi ma zai hadu da yardan Allah an fahimta in ka yadda daga Allah ne ba kai wa Allah kishi ko nuna wani abu nan na damuwarka a fili ba to kai ma za ka haɗu da yadda Allah kun san akwai mutanen da lokacin da suke cikin jarrabawa Allah ma ya sai bishi da shi wani ya zubi da wani sallar ma ya ƙi ma ya ce ba zai sallar ba wani shi iya cikin jarrabawa ana gane ko ya ce abu kazan ba shi ba zai ba ma ya nemi yi wa Allah a rubar girman kai da taurin kai to Allah ta'ala idan kai wannan to kuma sai hukumar ta karu kuma sai kamun ya karu shi Allah iya so idan ya jarabe ka miƙa masa wuya ka yadda kai dama bawansa ne daga shi kake kuma gare ki za duk yanda ya so zai yi da kai ai ka yadda kai abdullahi ne to ka kaddara lokacin da ake ciniki da mu'amala ta bayi wanda ya mallaki bawa ba irin aikin da ba ya san shi an fahimci wannan ba irin aikin wahalar da ubangida ba ya sai ba ba ya saba wansa sannan in ya so ma sai ya kai shi kasuwa ya sai da shi an fahimta to kai ma ka yadda haka kake abin Allah duk abin da Allah ya so haka zai yi da kai kamar kai ne da bawon ko yawonka ko ta dabbar ko wani abin hawanka sai yadda ka so za ka yi to kai ma ka yadda sai yadda Allah ya so zai da kai shi ne kayi da kai bawon Allah amma in wannan bai zauna a zuciyar ka bata da akwai saura ka yadda yadda mutum yake juya abin da ya mallaka to Allah zai juya ka ta yadda yake so ɗan adam da son mulki da san isa akan abin da ya mallaka aina wani duk abin da daga dama zan yi da shi misali to shi ma ka yadda Allah haka zai da kai in ya ga dama ya barka lafiya kalau in ya ga dama ya jarabe ka da jinya in ya ga dama ya jarabe ka da talauci in ya ga dama ya jarabe ka da wata musiba a gida ya'ya ko mata in ya so ya jarabe ka da makoci in ya so ya jarabe ka a gun aiki ba inda in Allah bai so ba zai jarabe ka sai kai me kauya ka yadda abin da Allah ya so an fahimci wannan shi ne famar radiya falahu rida duk wanda ya haɗu da jarrabawa daga Allah ya yarda daga Allah ne to zai haɗu da yardar Allah sai ma'aiki yake cewa wa man sakita falahu sakta duk wanda dan Allah ya jarrabe zai yi fishi to zai haɗu da fishin Allah duk wanda wai dan Allah ya jarrabe zai yi fishi har ma ya ki gabatar da wani wajibi na addini a kansa to albishirinsa ya ƙara jefa kansa cikin bishin Allah ni na san akwai mutane da suna cikin talauci Allah ko addini ma ba su sallar ma wallahi wani ba ba wai mai dalili ki bai da kuɗi shi iya cikin damu shi iya cikin bawo shi iya cikin talauci gaza kaza kaza kaza ka ji mutum iya faɗar magana iya faɗa wa Allah magana da koni yayin kama ba ka faɗa masa ni ne da yi ne haka wani ba zai ke cewa ki mai yi wa Allah ne kaga wannan rashin imani ne rahim kuma sanin waye Allah ne yanzu kai kana da wata dabba ko wata kadara lokacin da zaka dauka ka sayar ita ko ka yanka in dabba ce ka ga shawara da wani kuma za a ce kai ba za a ce kai ba kai daidai ba yanzu kana da rago ko sa ko kaji ko ai kaji ka yanka ka ci ka ci me akwai wanda zai ce baka kyauta ba kai ba kai ba siya kai ba kai ka halice shi ba dabbar da ka mallaka ba kai ka halicce ta ba su ya kai ko mallaka kai ko ba ka kai to shi ba Allah halittar ka yi ba tazarar mai tsawo ce ba ko zakara gare ka ba kai galice shi ba sai dai ka je ka siyo shi ko a baka ko ka mallaka to amma ka tana Allah halittar kai shine ya halice ka to kaga shine yake da ikon yayi abin da ga dama da kai an fahimci wannan saboda ka idan Allah ya jarrabi dan adam kar ka nuna bishi ka nuna yarda da zuciya ai bahaushe ma ya ce kai da kaya mallakar wuya ne da kai kanka da rayuwarka da numfashinka duk a hannun Allah suke sai abin da Allah ya so shi zai hukunta da kai kuma ko ka so ɗin ko baka so ba to wannan shine tauhidi kuma shine tsayuwa da ba ma wa Allah haƙƙinsa na matsayinsa na ma'alici amma duk mutumin da bai mai da kansa wannan alaƙar da ubangiji ba to haƙiƙa tauhidinsa iya da saura akwai naƙasu mai girma cikin tauhidinsa sai ka yadda inna lillahi ne wa inna ilaihi raji'un da can ba kai Allah ya so ya kawo ka to ka yadda kuma lokacin da ya buƙace ka za ka koma wuta shine ma'anar wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma ga Allah zamu an gane na kyau saboda kan mu yadda da kan cewa mu bayi ne na Allah qaulan sam'an wa ta'atan mu yadda da wannan bayi ne na Allah yanda yaso zai yi da mu jarrabawa akwai wata mata yanda Abba bin Rabi yake cewa tana suna magana da Abbas yake cewa da shi kana so na nuna ma wata mata yar aljanna kana so na nuna ma mata yar aljanna sai ke ce eh ina so ku nuna sai kaga wacce matar bakar fata ce ma yace wata rana muna zaure da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ina da fama da ciwon farfadiya ina faduwa haka farfadiya tana damu manzo Allah ka roƙa mun Allah ya bada lafiya sai mazala ke cewa in shi'iti fasbiri falifil janna idan kin so ki haƙuri ba zan miki addu'a ba amma na miki alƙawarin Allah zai baki aljanna kuma yanzu magana manzala ce jure da wannan damuwar farfadiyar da damuwar da take ranki jure ki haƙuri in kin mutu Allah zai baki aljanna sai ce mazan Allah to akwai abu guda biyu na wani abu da baya idan na yi wannan farfadiyar wani lokacin har tsaraici na bayyana yake to kamar roƙon Allah mana tsaraici na ko da na faɗi ne na bayyana amma na yadda na yi haƙuri akan wannan farfadiyar na mutu da samu a na yadda ku duba yadda sakamakon jarrabawa yake zama aljanna ma yasa bayan Allah mu kula sosai da irin yadda Allah yake mu'amala da mu a mu da bayansa duk abin da Allah ya maka akwai manufa kuma Allah daga cikin manufarsa ba shi da manufar wahalar da kai ko zaluntar ka ta'ala Allah an zalika ulul kabira Allah bai abu wai dan ya tirsasa ka ko dan ya wulakanta ka ko dan ya zalunce ka Allah baya wannan shi yasa muke ce inna Allah la yadhlimu nasa shay'a Allah bai zalunci kowa walakin nan nasa anfusahum yadhlimun mutane suke zaluntar kawansu da kawansu yasa hadisul qudsi manzo Allah yake cewa Allah ya ce ala inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta wa kaina zalunci faj'alu bainakum muharraman fala tudhalim kuma ku mai da zalunci haramu kada ku yi dinu Allah duk abin da ya ma ba dan wai zai tirsasa ka koye ma abin da zaka wahala ba a'a Allah ba shi da wani mutum in ka ga wani abu ya same ka na damuwa to ɗayan biyu ne ko dai Allah iya so ka fahimci wani ba daidai da kake masa maka gyara ko kuma Allah iya so ya dinga kankare ma zunubanka sanadiyar wannan jarabawa har ka mutu ka samu Allah baka da laifin da zai tsire ma matsala a lahira wannan shi ne kullum abin da za ka sa ranka daga zarar Allah ya jarabe ka tuna wannan abin guda biyu tuna akwai abin da kake wa Allah ba daidai ba a koyi ko a fili ko a wani gu kana wani abu na ba daidai ba Allah ya jarabe ka to Allah iya ma'alat ne ka gyara a ka hanga ka ga baka wata ka bar irin zuru baka wani abu ne wanda ka san matsala ne a zahiri to kuma in dai har ba wannan to kuma Allah iya goge ma laifukanka ne da wannan jarabawa yasa Allah idan ya bar wani a cikin talauci da babu akwai hikima idan Allah ya biwa wani arziki da hikima idan Allah ya hana wani mulki ya nema ya nema bai bashi ba akwai hikima idan Allah ya biya wani mulki akwai hikima idan Allah ya biya wani ƴaƴa da hikima idan ya hana wa'ansu ƴaƴa da hikima duk abin da Allah ya kan bawan sa akwai hikima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ne ki faɗa wa sahabbai cewa idan Allah ta'ala a cikin ilimin sa na gaibi yaga idan wani bawansa ya wadatu yayi kuɗi to ba zai bi Allah ba zai zama mujirimi mufsidi mabarnaci mai yawan sabo to wannan saban sai kai shi wutar jahannama to kuma idan Allah ya so shi da rahama Allah bai yi nufin ukubantar da shi ba Allah bai yi nufin yi masa azaba a lahira ba kuma Allah ya ga idan ya bashi dukiyar zai haura ya zamto mai aikin sabo da zunubi to sai Allah ya bari a cikin talauci yayi ta fama Allah ya bar shi da talaucin har ya mutu ya samu Allah ba tare da ya wuce gona da iri bai masa azaba to ashe idan ka ga wani cikin talauci da hikima akwai yiwuwar iya cikin wancan layi in Allah ya saka mai lalitar to wani lokacin sallah wa sallar janniya ba zai yi ba ya zauna ya ji karatu a ina ai committee ba sai ayyawa ba zai yi ba sallar jami'i ba zai yi ba kaza kaza ba zai yi ba to ka kuma wani aiki da yake fusata Allah duk kudinka inda ya baka wannan to Allah zai fushi da kai kuma wanda Allah ya fushi da shi har ya mutu bai tuba Allah zai mai azaba a lahira to idan Allah iya son bawansa da rahama da jinkai kuma kudi zai iya halakar da shi sai Allah ya bari a cikin talauci wani idan Allah ya hanga ya ga mulki zai halakar da shi kuma Allah iya son sa da rahama a lahira sai hana shi mulki wani idan Allah ya hango ƴaƴa za a zama ta sanadiyar halakarsa da ƙin ba su haƙƙin da Allah ya ce a ba su ya halaka a kansu sai Allah ya hana shahiwa ya bashi haka an fahimta duk abin da haka Allah ya yi wallahi da manufa wata ta bayyana wata kuma a bar wa Allah kayansa amma Allah ba ya ba manufa Allah ba ya ba hikima saboda duk wanda ka gani to da sanin Allah ya ke wannan matsayi kowane irin matsayi ne na damuwa ne a matsayi ne na walwala matsayi ne na dukiya matsayi ne na mulki matsayi ne na kaza to akwai hikimar Allah karkashin wannan wani jinya wani talauci wani babu akwai hikimar Allah a gun akwai dalilin da Allah ya sai haka to da kamu gane wannan shine alakar da Allah yake so bi da shi amma kaddan Allah ya jarrabe ka ka dinga fishi har ma ka daina gabatar da wani wajibin da ubangiji ya dora ma to wannan zulumatun ne ba'dhu fawqa ba'd kenan wani duhu ne wanda yake hawa da juna Allah ya sa mu dace wannan hadisi a hasanahu tirmidhi imam tirmidhi ya inganta shi fihi masail akwai masail cikin wannan babi al'ula matsala ta farko tafsiru ayatu tagab mun ji fassarar ayar cikin suratul tagab wa man yu'min billahi yahdi qalbah wanda ya imani ga Allah Allah ta'ala zai shiryar da zuciyarsa wallahu bi kulli shay'in alim asaliya mas'ala na biyu anna haza min al-iman billah haƙuri da jarrabawa iya cikin imani da Allah kai haƙuri da irin jarrabawan da Allah ya ma alama ce ta imani asalisa na uku at-ta'anu fi nasab man ji hukuncin suka ta nasabar mutum an gane ku ya ce isnatani kuma biyun kufun a ta'anufin nasab wanne ya ha'albayi haka maza Allah ce sukan nasabar mutum da kuma kururuwar kukan mutuwa idan mutum ya mutu to wannan iya cikin alamun kafirci na hudu shiddatul wa'id fi man darbal da wa shaqqal juba wa da'a bi da'awa al-jahiliya akwai tsananin uquba shiddatul wa'id sananin wa'id narkon azaba akan mutumin da yake yaga tafasin an masa mutuwa da kuma ayawa da darbal khududa marin fiska da shaqqal juba keta tufafi wada abi da awa aljahiliya da kuma da awa irin ta jahiliya to wannan akwai shiddatul wa'id tsananin narkon azaba idan ba su tuba alkamisa na biyar alamatu iradatullahi bi abdihi alkhaira idan Allah ya so bawansa da alkhairi ajjalahu alquba fi duniya sai Allah ya gaggauto masa da kamu tun a duniya an fahimta as-sadisa na shida iradatullahi bi iradatullahi bi sharra idan Allah ya so bawansa da shari sai ya ki kama shi da laifi a duniya sai ya bari sai ya cika laifin ya ji lahira kuma Allah ya masa azab as-sabi'a na bakwai alamatu hubbillahi ta'ala lil 'abd alamar yanda Allah ta'ala yake son bawansa as-samina na takwas taharimu sakat haramcin fishi dan Allah ya jarabe ka haramun ne kai wa Allah fishi dan Allah ya jarabe ka haramun ne attasiya na tara sawabu rida bil bala akwai sakamako babba daga Allah wanda ya yarda da jarabawa daga Allah take sai Allah ya bashi sakamako mai an bai jana wannan shine karshen wannan babi babi na gaba shine babu ma ja'a firiya babi da zai babi da yazo zai magana kan riya shine wani aiki ne ake wa Allah dan ka samu lada kuma sai ka juya kai wa wani mutum aiki ne Allah ne kaɗai yake ba da sakamakonsa to amma kai a cikin manufarka ta aikin akwai son yabon mutane ko burge mutane to wani shi ne riya juya aikin Allah zuwa ga bayin Allah ko don son yabonsu ko don son girmamawarsu alhali asalin aikin don Allah ake yinsa to in dai wannan manufar ta shiga to ta shiga kuma aiki ya ɓace yasa ina ganin ni a fahimtata ba waɗanda suke da hasara mafi girma illa wanda Allah ta'ala ya ba su damar karantar da addini kuma suna yi ba da Allah ba wannan hasararsa ta fita kowa girma irin alkhairan da Allah ya jinki ƙarƙashin wannan hanyar ta da'awa don Allah abin baya da na farko kowane harafi ka karanta na ƙur'ani sai Allah ya sa mala'iku sun rubuta ma hasana alhasana bi ashri amsali la jazza alinka shi goma kowane harafi guda ɗaya abu na biyu hatta mala'iku hatta tsuntsaye a sama hatta kifaye a ruwa suna yi wa mai koyar da mutane addini addu'a abu na uku ka hau hanyar annabawa da Allah ya turo annabawa su duniya don wannan aiki ya turo su ba don wani abu to sai Allah ya zaɓe ka ya ɗora ka hanyar da Allah ya ɗora annabawansa an fahimta to amma duk wannan alkhairar idan ya tashi ko wallahi baka da komai ba baka da lada ko na kobo abun Allah in dai san burge mutane ya shigo ko neman suna ko neman shahara to wallahi duk wannan alkhairin da Allah ya jibge karkashin da'awa to mutum ba shi da shi kaga ai ba wanda ke wannan hasara ko manzon Allah ya faɗa wa sayyidina Ali radiyallahu anhu yace ya Ali mutum daya ya gane kuskurensa dalilin ka ya gyara ya fa cika ma duniya da dukkan wata kadara mai tsada a wane da bi iya shiga ban daki da da da azkar ba ka koya masa ko ka tunatar da shi ko ka gyara masa da wani iya samun matsala a alwala wata ran ya ji bayanin ka ya gyara dawa na iya da matsala a sallah abin da ya shafi kabli da ba'adi wata rana ya ci wa'azin ka ya gyara dawa na ba sa zaman lafiya da makoci wani ya ji hadarin abun ya gyara to duk mutumin da ya gyara kuskuren ka dalilin ka kuskuren sa dalilin ka manzo Allah ya ce alkhairin da Allah zai baka ya fa a cika ma duniya da dukiya baka to amma idan ya ta shigo wallahi ba wannan ladan wallahi ba wannan ladan in dai yi ba dan Allah bai ya shigo ba wannan ladan yasa ni a fahimta ta ba masu tafka asara mafi girma illa masu da'awa amma ba sa yi dan Allah masu kira akan addinin Allah amma suna da wata koyayyar manufa a ransu to wannan hasara su tafi da kowa Allah ta'ala ya sani Allah ta'ala yake ci malike cewa qaulullahi ta'ala faɗin Allah ta'ala ne ke cewa ƙul inna ma ana basharun mithlu mazan Allah ka cewa mutanenka kai mutum ne kwatankwacinku amma wajen halitta manzan Allah mutum ne idan kace manzan Allah ba mutum bane to ka ka kaskanta mai darajarsa ba wata halitta a gun Allah da kai dan adam daraja ba yasa Allah ya manzan Allah mutum ne hatta mala'ika bai kai mutum daraja an fahimta fa da tana aljini yasa Allah ya ce wala kad karramna bani adam hakika mun karrama dan adam inji Allah mun karrama shi manzan Allah mutum ne wajen halitta iya ci iya sha iya tafiya iya bacci ana fahimta iya jin daɗi iya jin damuwa duk wannan abin da ɗan adam yana iya yi manzala yana jinya manzala yana farin ciki manzala iya samun kansa cikin damuwa a lokaci duk iya yi to amma akwai gunda Allah ya bambanta shi da mu ne Allah iya masa wahayi kuma Allah ya bashi matsayi da ne shugaban halitta gaba da ba wata halittar Allah da take gaban manzon Allah kuma Allah babu ita duk wata halitta a baya manzan Allah ta tsakani ga Allah su ba kaga wannan matsayi ne ta annabawa ma Allah bai ba su wannan matsayi an fahimta yasa da yace ana basharun misluku ni mutum ne dan uwan ku kwatankwacin ku wajen tasarrufi irin na dan adam amma akwai oyayyen abun da kuma ni kadai Allah ya ba wasu bi Allah bai ba ku kaga manzon Allah yanda kake gani da gaban ka haka yake gani da bayansa manzala idan ya zauna zai baka labarin abin da ake a bayansa kamar yadda zaka bada labarin abin da ke bayan manzala idan iya tafiya ba a sawunsa baya bayyana idan zai tafiya daga nan zai je ina ne in dai a kasa iya taku to sawunsa baya bayyana kuma wata mu'ujiza idan ya je taka dutse ya sawun ya gudu domin duk Allah ya bambanta shi dan adam wajen matsayi abun Allah da daraja ana fahimta mazala ce baya inuwa baya inuwa kai in ka tsaye za ka yi inuwar ka yi to mazala inuwa ba ta baya inuwa su ba nisa domin girma da mazala ce kuda ma baya hawa jikinsa kuda baya hawa jikin mazala su ba nisa kaga duk wani wata kususiya ce domin allah ya nuna shi ba ɗaya ke da mutane ba matsayinsa ya fi da kowa gona ana ganewa amma tsarin halitta kuma ɗan adam allah ya yi shi mutum ne sallallahu alaihi wasallam inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya daga cikin bambanci na da ku Allah iya mun wahayi an fahimta annama ilahukum ilahu wahid daga cikin wahayin da Allah ya mun ya ce abin bauta a abin bautar ku shine Allah shi kadai ne abin bautar ilahukum ilahu wahid abin bautar ku shine abin bautar guda ne shine Allah faman kana yarju lika rabbih duk wanda yake kwaɗayin haɗuwa da Allah gobe alkiyama ya samu rahamar Allah da jinkan Allah to fa ne amal amalan salih ya je ya aiki aiki na kwarai aiki mai kyau aiki managarcin aiki to wannan shine samun haɗuwarka ga Allah lafiya duk mutumin da yake son ya haɗu da Allah lafiya gobe alkiyama to ya dinga ƙoƙarin aiki managarci a duniya idan za ka yi ibada ka yi don Allah ka yi ta kan ilimi ba da jahilci ba kar ka sa son zuciya an fahimci wannan duk wannan shine aiki na kwarai ka yi shi akan ilimi kuma ka yi niyya mai kyau akan aiki niyya ta gyaru ibadar ka yi ta kan ilimi ba jahilci ba ka yi mu'amala da kowa lafiya ka daina mummunan kudiri ga mutane kowa ka dinga mai zaton alkhairi to wannan iya cikin aiki na kwarai da Allah yake ce in kana so mu haɗu lafiya da kai kai wannan amma duk wanda ya je wa Allah da mummunan aiki to haƙiƙa zai gaba daidai ba lafiya shine duk wanda yake haɗu kwaɗayin haɗuwa da mu lafiya to fali amal amalan salih yayi aiki managarcin aiki a duniya aiki mai wannan sharuɗin da na faɗa sannan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kare hada Allah da wani abu a cikin bautarsa yasa in dai bauta ce dai komin girmanta komin kankanta ta Allah yake ba ba a yi wa wani ɗan adam bauta kowaye shi bauta Allah kaɗai ake yi wa an fahimci wannan manzan Allah ɗaya ake masa binsa ake ka gane ba gane ba za ka yi ba amma in dai bauta ce kuma Allah yake yi ana ganewa da kyau yasa yake ce karka sake ka yi wa Allah tarayya a wajen bauta yasa duk abin da Allah shi kadai ake yi wa ya keɓance abin bauta ne zuwa gare shi to idan ka yi wa wani ɗan adam ka yi shirka misali na gurkusa Allah shi kadai ake kira a lokacin bala'i amman yajibul mutarra idza da'aw wa yakashifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard Allah ke ce wane ne ne yake tsamo wanda ya fada cikin damuwa waye isa ya fidda mutum daga damuwa Allah ne sannan waye ka shi su'a waye yake yayi damuwa waye yake tsamo mutum daga bala'in halaka sannan kuma waye yake yayi wa mutum damuwa sannan waye ya sanya ku kalifofin sa bayan kasa Allah ne ke wannan wani misali kana tafiya za ga wata mota ta yi accident kai sai ka rantsa da Allah ba wanda ya rai a mota kuma sai a ce ma Allah duk sun fita lafiya waye fitar da su Allah ne wani abu wanda mutuwa ce karar zai je so mutum sai Allah ya kaɗe abu za ga mutum ya fice gombe mutum ba wa yake da wannan ikon Allah ne saboda ka duk lokacin da bala'i ya taso idan ka kira wani Allah to kai shirka an bayyana magana wannan shine gaskiyar magana mota kanta ya kwaci misali wani abu ya doso ka na haɗari to Allah kada yake kira Allah kada yake kira ya ba da taimakon gaggawa amma duk wanda ka kira a wannan gun to ka haɗa shi da Allah kai wa Allah tarayya ana fahimtar wannan wannan gaba ce mai kyau ya kamata burki ya zo ni ko tuntube zai sai gaji ya kama sunan wani Allah wani ko mota hannunta ya kwace direba ya faɗa da ya ya gaji ya kiran wani kuma wallahi in ya mutu da kiran wani nan ba musulmi ne shi ya mutu ba alayi musulunci ba wannan shine wala yushrik bi ibadati rabbih ahad an fahimta na ji wani mai son zuciya iya cewa wai idan wani abu ya doso ka kakkiraye wani allah ba allah ba wasu yake kwatanta cewa yanzu misali wani iya gidansa a zaune sai ya ji motsin barayi ko an su 'yan ta'adda ai zai yi ƙoƙarin yin waya wa 'yan sanda ko wani abu a kamai agajin gaggawa wai sai ke ta to allan wannan kiran da ka yi wani allah ka kira daga wani san zuciya ne daga cin wannan misalin wallahi misali ne san zuciya misalin san zuciya ne ai allah ya ce ka yi riko da asbab ai me yasa an baka da lafiya kake shan magani me yasa kake zuwa ake ma allura me yasa kake shan magani me yasa har ma wani amai tiyata ai Allah ne ya ce idan har baka da lafiyar ki take neman magani hakanan Allah ne ya ce idan har an za su zalunce ka ka nemi agaji a taimake ka Allah ne faɗo wannan kuma shine ya ce idan bala'i ya doso ka na haɗari ko mutuwa ko wani abu to Allah kake kira abu ah da na Aisha jibi take cewa manzon Allah lokacin da kafin wata aya ta sauka ta wallahu ya asbuka minan nas ta ce wallahi sahabai ne suke kwana suke gadin sa domin kar a zuwa masu da addinci amma da Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligi ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas Allah ya baka tsaro daga dukkan shirin dan adam sai manzo Allah ya fito ce kowa ya koma gidansa ya kwanci ne Allah ya tsare da ba abin da ya sai haka nan Aisha take magana da radiyallahu anha saboda ka kiran Allah a lokacin bala'i wannan shine daidai ne musulunci amma kiran wani ɗan adam ah to misali wani misali na biyu wanda ake kira ɗin iya nan ba maki ma ya mutu ba maki ma iya nesa da kai amma ka kira police misali iya nan ai kuma iya kusa da kai kuma zai zo misali kaga ya shan babban da kiran da kake wa wancan yanzu wancan ba maki ya kai shekara 100 nawa da mutuwa kuma ka kira ke zo ya taimake ka sai na zai zo shi ma neman taimako yake yawon Allah saboda wannan shine abin da wannan aya take karantar da mu cewa duk wanda ya fada duk wanda yake so ya hadu da Allah lafiya to kada ya hada Allah da wani karka yi wa Allah tarayya faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbi ahada karka yi wa Allah ta'ala tarayya da komai daga cikin halittunsa an bayyana an abi hurairah marfu'an qala Allah ta'ala daga sai na abu hurairar kice manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam wannan hadisul qudusi ne manzo Allah yake cewa Allah yace ana agani shuraka ani shir ni mawadaci ne akan amin tarayya duk wani abin da za a jingiya ni da shi to ni na fi karfin sa ni na wadatu da shi in ja man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki asharaka fihi ma iya ghairi yayi tarayya da wani na a cikin aikin tarakta huwa shirkahu Allah ce zan bani da shirka sa ba ni ba aiki zabana su duk abin da zaka yi ne zaka sanya wata manufa ba ta Allah ba to sai Allah ya barka da manufar Allah ya ba su aiki rawahu muslim wa anabi sa'id marfu'an yake cewa manzon Allah ya ce ala uqbirukum bima huwa akwafu alaykum indi min masihad dajjal kuna so na baku labarin abin da ya fi zuwan dujal haɗari abin da ya fi shafi dujal haɗari ji manzan Allah ƙalubala ya rasulallah sabai suka ce eh manzan Allah muna so ka faɗa mana sai ce a shirkul hafi ɓoyayyen shirka ta fi zuwan dujal haɗari ya kuma rajulu bai yusalli sai manzan Allah ke fassara shirkul hafi ɗin ɓoyayyen shirka ɗin mutum ne zai tahi ya yi sallah fazayyana salatahu lima yara min min nazari rajuli amma iya kawata wannan sallah ta domin gidan bai kallo kaga abin da na faɗa da su na masu addini ya shigo ke yasa da yawa akwai kalubale akan tahajjudi da ake da sauran tarawih da azumi akwai kalubale da yawa da kalubale da yawa an fahimta yanzu misali a kaddara za a yi tahajjudi a masallacin duk wanda ya taso karfe ɗaya ko karfe ɗaya da rabi ya taso masallaci ai zai zo gun da za a yi sallah wanda bai zo ba ai ba da niyya ya zo ne to sai a sa abin magana da zai wadatar da wanda suka zo amma a sa loudspeaker cikin gari kan duniya wannan gaskiya akwai kwashin maka kan wannan gaskiya ba daidai ba ne sai a bar loudspeaker iya wanda suka zo su ji karatu shi kenan ya isa wannan kalubale ne da yawa wanda da yawa daga cikin ‘yan uwa almajirai da ɗaliban ilimi sai an kiyaye wannan wata rana wani malamin mai yake ba mu labari cewa akwai wani mutum Allah ya bashi alƙur'ani shi kullum sallolin daransa ƙur'ani yake bi in ya sauka ya sake dawo haka ke ta yi Allah ya bashi hannu to sai wata rana ya tashi ya ƙoƙarin sallar dare iya sallar dare sai ji wani makocinsa kamar zai tashi haka motsinsa sai shaidan ya zo yin rinjaye mutum ya ce ai ga makocinka iya kokarin tashi ka dan ƙara murya mana ya ji ya ji kana karatu shi dan ya kama sa wannan harin ya dan fisge shi yayi kamar aya goma haka da wannan niyyar sai can kuma ya fahimci ya dan da zai kai ya buru shi sai ya dawo ya gyara niyyarsa sai ci gaba da sallarsa a wannan daren da ya dan yi sallarsa zai koma ya bacci kafin asuba sai ya mafarki lahira kiyama ta tashi Allah iya ce duk ma'adatan Qur'ani masu yawan sauƙi Qur'ani su je su karɓa sakamakon su to sai je gunda ake bewa makaranta Qur'ani sakamako sai aka bahi sakamakon sauka sauka sauka amma sai ga wata saukar akwai gibi bata cika ba ana garewa kamar bugu ne ko cika kumbu wani kuma sai aga da gibi haka bai cika ba sai ke tambaya to wannan fa haka bai cika ba sauran kuma duk a ciki ga suna sai ke ci a kwaranda kana sallar dare sai ka ji motsin makocinka sai ka ɗan gyara murya don yaji ka ɗan tafi sannan sai ka fahimci ba daidai ba ne ka dawo ka gyara to ɗan wannan gyara muryar da kai shi ne Allah ya ce a ware baya zuwa ce Allah ba zai ba da sakamako a kai shi to kaga duk mutumin da yake ɗaga murya ko rera murya ko gyara murya ɗan aji to wallahi ya ci mutum layin ba ruwan Allah da shi Allah ya samu dace Allah ya mana albarka za mu tsaya nan insha Allah sai Allah ya kai mako mai zuwa sai mu tashi akan fihi masail abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa abin da zai kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kumbinta Allah ta'ala ya nuna mana son zuciya ya ba mu ikon kauce masa Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsare ka daga sharrin duniya da lahira Allah ka ji kanmu Allah ka ji kanmu haifon Allah ka ji kanmu Allah ka ji kanmu haifon Allah ka sa da mu da su aljanna ce mu kuma mu ya Allah ka shirya mu da zuriyar mu ya Allah ka ba mu a ikon bin hanya madaidaiciya ya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya a gida ko asibiti ya Allah ta'ala din masu fama da matsala ta laruwar jinya Allah ka ba su lafiya akwai malam Umar akwai wata ya a gare shi da take fama da larura muna ƙara addu'a ne akan addu'a Allah ta'ala ya sauka mata ya ba ta lafiya yayi mata damuwarta tare da yan uwa musulmai gaba daya akwai dan uwa shi ma barista ɗaya daga cikin ma'abota wannan karatu yanzu nake samun labarin an samu karuwa a gidan shi an sawa yaron Abdulrahim to muna roƙon Allah ta'ala ya raya shi akan sunna ya sa masa albarka ya sa masu ceton iyaye ne Allah ya sa zama farin gani a gun mahaifansa da musulmi gaba ɗaya dukkan yaran mu Allah ya mai da su haka masu bukatan haihuwa cikin mata da maza Allah ya ba su na alkhairi masu neman tsarin Allah ga wani abu Allah ta'ala ka tsare mu duka ya Allah Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsare ka daga sharrin duniya da lahira wanda ya asasa wannan masallaci Allah mai safiya da aljanna mahaifansa Allah ya ji kansu da namu yaransa Allah ya shiryar da su da namu yaran duka hanyoyinsu na neman Allah ya ƙara masa albarka cikinsu Allah ya bahi tsaro da kariya daga dukkanin cutarwa ya rabbal alamin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وعاقب دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم